Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Sake dawo da mu za mu ci gaba da karatun diwani wanda muka saba yi a nan kowace ranar lahadi alhamdulillah yau za mu ci gaba dai cikin tafsir ko to wancan ladin na yi alkawarin wasu harufa wanda ina ganin za mu karanta shi yau insha Allah in muka karanta za mu dan ya cika alkawarin insha Allah Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da za mu ci daga bakin malam Allah kuma ya buɗe idanuwan zuciyoyinmu wanda yake duk abin da ya shiga ciki zai kara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai kara mana kuma narkewa cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma malam Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mana lafiya tare da shi kuma Allah kuma ya kara mishi madadi Allah ya kara mashi madadi Allah ya kara mashi madadi Allah kuma ya kara mana madadi baki daya barkan maulan mu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala Fatiha wa salatu fatiha
kuma rahmatullahi ta'ala barakatuhu ne sauraro Allah ya saki dawa da mu a wannan mazauni ne albarka zawiyan maulana Shehu Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu domin karatun fassarar diwani daga bakin malamin malam Shehu Mansur yau ashirin da hudu ga watan mayu miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da talatin ga watan jimada ula hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin Allah shi bada ikon sauraro lafiya amin akramakum Allah bismillah يا سيدي أحمد الشيطان قدسي أنت الملعب فهذا العالم في ذكري أنت لما يا قوتي ويا سندي وأنت كافي إذا ما كنت في ذكري وأنت باب نجاتي أنت منقذ من قد كان مستبقا في شدة الضيق يا قوت كل مريد لازم مرتدفا مما أرام وفيك يا نلك البراء يا أنت منقذنا من كل ما قد أرى من شدة فيك يا خاتم الأولياء يا ما يميتهم يا قطبنا القتم فانقذنا من الضيق أشكو إليك أمورا أنت تدركني فيها يا شيخ فانقذنا من الضيق وأنت يا سيدي يا من بات أنت لها ومن كاك ينجينا من الضيق ما لي سواك وما لي غير ذلك يا كل البرية أنقذني من الضيق أشكو إليكم يا طبيب يقول لا طبيبا فطنتيني من الضيق فهذه جمرة في القلب قد وقدت رقت تسقي من شدة الضيق أبتدى جمرتي ما لدت بها وتنجاني من كل تعريق أطمئني يا كافي يوم سندي ويا ملاذي إذا ما كنت في ضيقي يا ملجئي في جميل علي يا وزري كن من كذا ما قد كنت في ضيقي فأنت باب نجاة كل قصر وقم كيشي إذا ما كنت في ديك أنكر كريك فقنا لكم سجا وقم ين له أنكز من ديك يا شيخنا غوث كل الله إذن بي ويا إماما بي ينجى من الديك أنكر قديمك من ديك هذا غبي وشدة عقاته في المذالك أنكز من مينة قادة تقربه إلى العلاك فناداكم بتصديك يا سيدي أحمد تجعل قبيتي أنت الملاذ فهذا العاد في ديك بدايك مرشد عفوا ومغفرة من الإله إذا قد قصني ريك وأننا لسعادة نفوز بها مع شهادة ناقة بتوفيقي ثم الصلاة مع تسليم عدميا على شفي الورى منجي من الضيق ثم غدانا بالعباد سيدنا وصعب القرى ما قد قال الزريق يا سيدي أحمد تجعل قبيتي أنت الملاذ فهذا العاد في ديك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري الذاته بنظرة ذات لنا بالزهر الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko ɗan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram
عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه فما لي غير المصطفى البدر ما رابوا وهو الكل منه الكل بدلا وزائرا من زعل فمن نوره الكونان منه تفجرا فموسى وإبراهيم والنور كلهم من زعل هو الثاني للمحمود والسول والمنى وقد شهد الله العظيم بأنه عظيم عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله في كل دربات عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه مع العلي ولا صار
الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم sunan Allah mai rama mai jin kai ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko kuma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu
harful ba'i
a harful ba'i abin da yasa muke faɗin wannan a basmala kowane mutum da martabarsa a cikin basmala kowa da yadda Allah tabaraka ta'ala ya ajiye matsayin basmala a zuciyarsa akwai wanda basmalarsa fassara ta kurum shine malamanci shi dai zai fara abu da sunan Allah ya rahama ya jin kai wani kuma ma'anan basmalar shi babu dabara babu karfi sai na Allah wani kuma ma'anan basmalar shi daga Allah miki ga Allah za mu koma wani kuma wato basmalar shi wato faɗin Allah ne tabaraka wa ta'ala bi kana ma kana dalili abin da ya kasance ya kasance wa bi yakunu ma yakunu kuma dalili abin da zai kasance gaba ma yake kasance wato ma'anin basmala kenan yace harful bayi
kamaliya ma'arabu
إبراهيم رضي الله تعالى عنه وارضى الله عنا خيرا يسير فمالي مع ربه bani da wani abun bukata ban da wani abun nema bani da wani abun guri gairul mustafa in ba abun zabin Allah ne Muhammadu ba ba duniya nake nema ba ba lahira nake nema ba ba matsayi nake nema ba ba abin da nake nema sai annabi Muhammad kawai to kuma wanda ya samu annabi Muhammad shi ya samu komai saboda akwai duniya akwai lahira akwai martabobi akwai komai a ciki akwai sunayen Allah akwai subobin Allah akwai zatin Allah duka saboda ka wanda ya samu annabi Muhammad shi ya samu komai ya sa shi yake to kamaliya ma arabu ban da wani abin bukata gairar mustafa in ba al-mustafa annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam alfadri wanda yake cikakken wata shi annabi Muhammad shine cikakken wata wannan wata da muke gani a sama wato ishara ne zuwa ga hasken annabi sai ka ce Ibrahim yake idza ta abawul badri yulkulu zikri yayin da hasken wata ya bayyana tsakiyar sama sai ta ce in karkata ga ambatan annabi ba kamar yadda mu muke shagaltuwa mu ce a wata ya yi haske ba sai yake shi da ya ga wata annabi ke tunawa saboda haka manzo Allah shine albadari cikakken wata
wa maliya mangabu so yake wa maliya margabu ban da wani abun guri ba ni da wani abun guri fi jaizatul gairi wato a cikin kyaututtukan wani annabi Muhammadu duk girman mala'ika, duk girman annabi, duk girman manzo, duk girman wali ya raba duk abin da zai raba ba zai ganna a wurin ba. Sai to ni in dai ba annabi ne ke rabo ba za ka taɓa gani na ba. Saboda zuciyata ta fi ƙarfin duk abin da ziya a raba ɗin in ba annabi ba ba wanda zai iya kautar da shi. Idan na zo wurin na yi zalunci, don zan kwashe rabon ne ba shi ko bai ishe ni ba, ba wasu su samu ba. ko da ta annabi Muhammad shi kaɗai ne zai yi rabo in zo amma in wani annabi ko mala'ika ko wani wane ne ko wani wane ne a ce zai kyauta in zo wurin to ai kuma abin ya zama zalunci ne ko ba zalunci tare da ni yasa gara in bar wa ƴan ƙaƙi su ma su samu abin da za su samu
su alkullu
sai ce wato kamar an tambaye shi a ce to dan ne ba za ka nema ba a wurin wani annabi zai ce ai in baka sani ba annabi shine duka duk wasu annabawa da wasu manzanni da wasu waliyai da ka sani baki ɗaya minhu daga annabi shine al-kullu minhu huwa al-kullu minhu al-kullu wato annabi sallallahu alaihi wasallam shine baki ɗaya kuma baki ɗaya daga annabi take annabi shine duka kuma duka daga annabi take
batnan wa zahiran karka ce a zahiri kawai a'a da zahirin da baɗini kullu daga annabi take kuma annabi shine kullu zahiri kuma shine kullu baɗini sannan dukkan kullu wadda take a zahiri da kullu da take cikin wato a cikin baɗini to baki ɗaya daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba a rage komai ba
fa ba da siwahu to dan haka kaga ko tekun wani annabi Muhammadu ma lana fihi mashrabu ba mu da wani abin sha a cikin sa ka gani to da ka ba wani annabi da za a ce ya zo da wasu abubuwa na falala ko na ilimi ko na daraja ko na makamai ko na martabobi ko mun gurman tekunsa wane shi shi yasa ce fa baru tuwawo tekun wani annabi malana mashrabun fi ba mu da abin sha cikin sa wannan ya janyo dalili abul hasan shazali aka tambaye shi aka ce da shi man sai kuka rahullahu ga ta zama qudubul wujudi to yanzu muna so mu sani shin wane ne shehin ka فقال زيتي كنت أنتقل إلى الشيخ عبد السلام بن مسيح يجي wato a da ko a yanzu shehi na a da ko a yanzu aka ta akwai bambanci ne shehin ka da da da kuma shehin ka yanzu sai ce kwarai sai ce kuntu an tafi ila shekh abdulsalam bin masih da can ina danganta kaina ne zuwa ga ainihin kudubin nan abdulsalam bin masih yake wa ana al'ana la an tafi ila ahadin bal a umu fi ajirta abu hurin bahar muhammadin sallallahu alaihi sallama wa abi bakar wa umar wa usman wa ali wa jibril wa mika'il wa azra'il wa israfil wa ruhul akbar da ina sha a tekun abdulsalam bin nasi amma yanzu na wuce nan yanzu na sha ne a cikin tekun wato mutane biyar rawahanai biyar ina sa tekun annu muhammadu da tekun sayyidina abubakar siddiqu da tekun umaru da tekun sayyidina usmanu da tekun sayyidina ali da kuma tekun mala'ika jibrilu da nisa'ilu da isra'ilu da azra'ilu da arruhu waɗannan a wurinsu da ke karɓar madadi da ilimi ga abin da nake faɗi abin da ya shafi ilimi daga teku goma nan nake sha to shi ne shi ibrahim radiyallahu anhu yake to ai wannan in an ce haka to ai an yi an yi biyayya ai an bi abubakar an bi umaru an bi usmanu an bi aliyu kuma an dawo an biyo jibrilu an biyo minta'ilu an biyo isra'ilu an biyo azra'ilu an dawo wurin arruhu yake bayan mun san huwal kullu minhu kullu badanan wa zahiran mun riga mun san annabi shine baki ɗaya baki ɗaya kuma daga annabi take saboda haka tun da ku haka ne fa baru ya huma da nabi na sarabu mu ce kun wani mala'ika ko wani annabi ko wani sahabi ko wani kudubi ko wani gausi ko wani fardi ko wani jami'i ko wani siddiqi ba mu da abin a cikin sa annabi ya isar da mu saboda haka karfin numfashin karɓan madadina daga tekun annabi to ai duk wanda ya ce wai shi ma zai bani madadi to rannan ko zai ji kunya don idan na nishi na zuƙi to kun nashi ba zan rage komai ba to da ta annabi ne kawai zai tsarewa kuma bai da iyaka shi kaɗai zai iya isar da ni amma wani ba annabi yana da ƙarfi yana da iyaka
alkaunani
sai ce alkaunani wato duniya da lahira ko kuma kasantattu na sama da na ƙasa.
kamin nurin Duk ba shi ɗayansu daga hasken annabi aka yi su.
minuhu
Kuma daga annabi ne, umumu jami'in rusuli ilimman dukkan manzanni tafajjarat take ambaliya.
wal kullu Duk wani mala'ika da duk wani annabi da duk wani manzo da duk wani gaibi da duk wani kudubi da duk wani fardi da duk wani jami'i da duk wani siddiqi da duk wani waliyi
yashrabu yana sha ne daga wannan tekun da ke ambaliya na annabi Muhammad to kaga in kuwa an lura to a ce lallai zama bakin kofar annabi ya kama kowa saboda haka wannan shine sharar da ke yake wannan mashaya baki daya an danka ta a hannunsa duk wanda zai je wurin wani annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya wadatar da shi ba annabi muhammadu shi ke iya wadatar da kowa annabawa ma shi ke iya wadatar da su waliyai ma shi ke iya wadatar da su sahabbai shi ke wadatar da su kowane mai bukata in ya zo wurin annabi annabi bai san babu ba sai komai Allah ya ba shi to saboda haka shi ne dalili yake to ai ba ma wai maganan wai halitta sama da ƙasa ko halittar duniya da lahira yace ai hatta ilimin ma da annabawa da waliye da suke nema da suke samu yace duk daga annabi daga cikin akawani din nan da yake wa min nurihil kaunani akwai alƙalabi sannan akwai allo duk daga hasken annabi akwai al'arshi akwai kursi akwai sammai bakwai akwai kaskai bakwai akwai mala'iku akwai rauhanai akwai aljanu akwai mutane akwai shedanu akwai hayula akwai ɗabi'u akwai anasir akwai ajramu akwai aflaku akwai khayalu akwai aljanna akwai wuta akwai halaye na yan aljanna akwai halaye na yan wuta akwai dabbobi akwai itatuwa akwai ƙoramu akwai tekuna akwai iska akwai ruwa sannan akwai duniyoyi iri daban-daban waɗanda ta min nurihil kaunani duk daga su ne aka yi annabi duk daga annabi aka yi su akwai alamin uluhiyya can sama kenan inda mala'iku suke da hasken annaba aka yi su alamin suhri nan ƙasa inda muke daga hasken annabi ne sannan akwai alamin raƙa wata duniya ce ba a sama take ba a ƙasa ba akwai alamin sautin akadari ita ma ba sama take ba ƙasa ba akwai alamin arzi samsa mace a bayan al'arshi take akwai alamin kurujiyin akwai alamin sifatiyin akwai alamin zatiyin akwai alamin baqa'iyin to waɗannan dukkan duniyoyin nan da aka faɗi masana Allah suna zuwa wurin wanda ba masanin Allah ba bai isa ga wurin ba ko da an mutu an je lahira ba zai iya zuwa wurin ba ma masana Allah su suna zuwa tun da su mutu ba waɗannan duniyoyi baki ɗaya da muka haɗi duk daga hasken manzo Allah ne su ne ma'anan fanin nuri hila taunani daga hasken manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam waɗannan akawani ɗin baki ɗaya wato sun tattara ne a cikin hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi aka halitti wato ainihin rayukan annabawa da waliyai da mala'iku da siddiqai da shahidai da salihai saboda haka ne yake faɗi a hadisi isa ana min nurin lahi wal mu'minuna min nuri ni daga hasken Allah nake sauran mu'minai kuma daga haskena to daga shi aka halitti rayukan ma'abota duhu su ma don kar wani ya to ban da suwa ne ban da suwa ne su ma ma'abuta jirin baki ɗayansu an halitte su ne daga ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato daga daga daga ainihin halittarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafarar dukkan halitta shine farkon abin da Allah ya samar kuma daga shi dukkan abin da Allah ya samar yake saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine martabar hankali na farko mun karanta kusan ba tun yanzu ba martabobi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna tun kafin wato samuwar jikinsa wannan na zahiri lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya nufi ya samar da ka'inatu baki ɗaya samanta da ƙasanta zahirinta da baɗininta abin da ya fara yi sai ya halitta hasken shugaban mu annabi Muhammadu daga wato ainihin tsarkin farin kwarjinin hasashen zafi mai tsarki wannan haske na annabi ya dinga kewaye halarar kudura yana jujjuyawa cikin tafsar gaibin Allah gwargwadon yadda Allah ya so daga nan Allah tabaraka ta'ala ya fara halitta ya halitta al'arshi kursi lauhu kalamu mala'iku Allah tabaraka ta'ala da yi alƙalami sai ce alƙalami yi rubutu alƙalami ce me zan rubuta ya ubangiji alƙalami Allah tabaraka ta'ala ce ka rubuta ainihin ƙadarce-ƙadarcen da zan ƙaddara wa bayi da abubuwan da zan halitta Allah ya ba shi umarni ya rubutu kamun ya halitta sauran halitta da shekara dubu hamsin. To daga nan alƙalin ya rubuta abin da zai kasance abin da ya kasance da kuma abin da zai kasance tun ainihin ilimin Allah tabaraka ta'ala na azal daga nan aka rubuta matsiyaci matsiyaci ne har abada mai arziki ne arziki ne har abada Allah tabaraka ta'ala bayan an ƙare abubuwan da za a yi na rubutu tun ba a yi kowa ba Allah ya rubu ya nuna wani ɓangare a cikin rubutu ya ce ha'ula ilal jannati la ubali wa ha'ula ilal nari la ubali waɗannan ƴan aljanna ne ko me suka yi ƴan aljanna ne ba abin da idanu ne waɗannan kuma ƴan wuta ne ko me suka yi ƴan wuta ne ba abin da idanu ne shi ne ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ce fa amman lazina shaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiqun خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد sannan fuskanci waɗannan kuma ma'abota arziki yake wa'annan lazina sa'idu a fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka ata'an ghayra majzun sarki ya tabbata ga ubangijin da ya saukar da wannan kalma to daga nan Allah da barka ta halitta aljanna ya halitta wuta ya halitta gabai ya halitta taurari ya halitta sammai da kasai ya halitta duniyar dabbobi ya halitta duniyar duwatsu ya halitta duniyar tekuna ya halitta duniyar yanayi ya halitta zamani sannan Allah ta barka ta ya tabbatar da tauhidi daga hasken annabi Muhammad hadan zan ba ma maganan wai halitta ya ko kaza ko kaza ba hatta tauhidin ma daga hasken annabi yasa wanda ya san annabi ya fi kaɗaita Allah. Ko da ke tauhidin ma dai kala-kala ne, akwai tauhidin baki, wanda za ka ta ji. To amma akwai tauhidi na haske wanda ke a cikin zuciyar ke nan baya faɗuwa. To wanda suka fi samu wannan wanda suka fi ƙaunar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun suka fi samu wannan. Daga nan ne Allah tabaraka ta'ala ya halitta ainihin hasken rayukan annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai daga ainihin kwarjinin azurfan hasken zafin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi yasa sai annabi ya zama shi ne ranar sanin allah annaba kuma suka zama taurari a gefensa kafin in rana ta fito ba a ganin ko da wata balle tauraro to sai idan rana ta faɗi in ta ɓace to sai ga wata shi ma dan fito shi ma yana fadi shi ma yana dan bada nasu taurari kuma sai su dan fito shi ma a gehe kuma suna dan bada nasu da zaran gari ya waye za ka neme su karasa ba wai sun gudu bane ba suna nan hasken rana ne ba karfin sun ka kace yanzu za ka suna nan amma in ka kalli sama ko ɗaya ba ka gani ko da ka in annabi ya zo ba ka gani mana annabi ko wani wali ko mun girman darajar bawa in annabi yana wuri ba a ganin shi in ka ga an ga wani mai girma to annabi ba a wurin to shi ma sai ya dan yi bobo shi ma ba dama amma da annabi ya zo shi ma sai ya dawo yaro shi ne sai Ibrahim yake cewa fa a da rasulullahi wa wa habibuhu fa kullu kabirin inda hu la kabiru Allah tabaraka ta'ala ya ba manzon Allah komai ya ba shi domin shi ne masoyinsa saboda ka duk wani babba idan ya zo gaban annabi wallahi yaro ne abu khalilu wa huwa musa kalimuhu wa isa wa huruhu wa nuhu shakuru wa ma qabla abdullah bihim jami'in faqaddamna an sidil amin duhuru wa kulluhum bahru min al-ilm zakhirun wa kullu lada bahr al-amin jabir fasamtuhum خير الأنام وكلهم كواكبه وسط السماء تدور sai dukkan wato manzannin nan da kaji mun gana kowannen su teku ne na ilimi mai tashin kumfa na asirin Allah amma ba ke ɗayan annabawan da girman tekunansu da ilimansu da darjojinsu in ka ɗauko tekunansu ka kawo ka haɗa da tekun annaba za su dawo ku diddihi duk girman teku in ka kawo shi gaban tekun annaba za su ya dawo ku diddihi ya zama ɗan ƙarami ko dan daga nan ke shan madadi sai da ka shi ne sai ku ce wa san su ta ga ainihin ranar su baki da inda suke karɓo madadi khairul alayhi shi ne biyayyen talibai da kullum ba shi ɗaya su kawaki buhu taurarin annabi ne wasu safayi a tsakiyar sama ta duru suna kewaye da shi to wannan shi ne hikimar Allah tabaraka wa ta'ala da ya tattara ainihin annawa ba shi ɗaya a cikin halarar kudusi ya bayyana musu da hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to daga nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hasken ko kewaye al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala yana ta godiya ga Allah da godiyar da babu wanda ya santa da zai yi in daga nan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sa masa suna Muhammad Allah tabaraka wa ta'ala ya adanta shi da mafi girman ɗabi'u yi masa rawani da wani irin canjo na tarjini da kabuli da ihtirayi sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ke ɗance shi da wata irin buwaya da taimako da ƙarfi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi mala'iku su tashi mar baya Allah tabaraka ta'ala ya saukar masa da natsuwa da ikna cikin asirin gaibi Allah ya ba shi fatiha sannan Allah tabaraka ta'ala ya ba shi fada'il wa hadiyya kuma Allah tabaraka ta'ala ya ba shi duk abin da ya roƙa ta ji Allah zai amsa sannan Allah ya ba shi yana iya jiya hakikokin ɗan adam ya mai da shi yanda yake so yana iya warkar da mara lafiya ya warke take sannan sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan hasken nashi Allah tabaraka ta'ala ya ba shi maqamul mahmudi ya ba shi haudul mawrudi ya ba shi liwa'il ma'qudi ya ba shi izzul mamdudi ya ba shi darja madaukakiya sannan ya sanar da shi annabta tun ba a halitta kakannin sa ba Allah ya yi masa albishir da manzanci ya tsinka da shi a wasu dukkan hikimomi ilahiyai ya kwararo a kansa daga tekun kamala ta insani sannan masa ilhama na haƙuri da ilimi da tausayi da tausasawa da kuma yadda da Allah tabaraka ta'ala sannan Allah tabaraka ta'ala ya ba shi kyau da tarjini da tarjinin halara ba da tarjini irin na halitta wannan shi ne ma'anan amin nurul kaunani min wa tafajjarat jami'u ulum jami'ir rasul dukkan ilimin manzanni daga Allah ne.
Musa, sai ce ka ga ne Musa, Ibrahim, da annabi Ibrahimu, Ruhu, da annabi Isa ruhun lahi, kulluhum, ba su ɗayan su.
tawassala bil adi, su waliyai ma annabawan ma iyayen sahabbai ma annabawan ma su kansu suna tawassuli da annabi to ya kai dan kace dan albarka annabi ko dan daraja annabi ko Allah kai mun kaza dan annabi wani zai zo yi ma magana in ka ga ya ma magana ya rena kai dan ni na dade ina fahimtar wani abu wallahi in mutum yana da aqida mai karfi akan wani abu da ya sa gaba haka ga wani ya iya tinkarar sa ya kalli fuskar sa ya mai magana wallahi ya rena shi kuma wannan aqida ba ta karfi ba a zuciyarsa in abin da ka sa gaba yayi karfi wallahi sai dai a munafunce ka kawai ai ta gulma amma ba wani ko mutum ya sha giya ba zai iya ma magana saboda wannan abin ya riga ya karfi ya kullo a fuskarka ko ina aka ganka za a ga wannan abu ko da ka za a ji tsoron a taɓa wannan abu amma in mutum ya ɗauki shehu da wasa ko ya ɗauki nan shi ne sai ga a gabansa ma ana rashin kunya daga mutum ya zo yana tsaurin ido amma an ga da'imin cikin zakaka ba ta fita wallahi ko za a zage sai dai in ba ka rubuta shi yasa ba a son wasa in mutum yana jin wannan harkar ana son mutum ya zama na tsatsi ne kula da ibada ne kula da shari'a ta yanda ko da mutum ya taso da wani abu ba ka da abin da zai kama ka da shi to amma kana kaucewa shi kenan sai ya ma gula kankin da ba za ka yi ba ka zaci za a iya ma to da ka shi sa abin da ka sa gaba ka tabbatar da shi a cikin zuciyarka har ya kullo a fuskarka har ya zame maka kariya daga daga daga wulakanci to haka yake saboda haka dukkan su sun nemi taimakon annabi to dabbobi ma suke neman taimako shi ya ga mana wa karkanu yushkilil jimali fa innahu la ashka gazalan arshaka kifatal fatki annabi ba wai mutane kawai ke share har barewa annabi ya share mata hawa ce ta kai baka da labari ma annabi ya share wa raƙumi hawaye to ya kai a matsayinka na dan adam da hankalinka matsala za ta same ka ba za ka kai wa annabi kukanka ba dabbobi ma har su bi ka dabara su shiga matsala su kawo annabi kuka kuma ya share musu hawaye to saboda haka baki ɗayan annabawan nan babu wanda bai kawo annabi kuka ba annabi adamu ma da ya ci itaciya yayyaye ya ga bayan da halara za ta yi ya ga bayan da zai da halara sai da ya kai kuka ya haɗa da annabi sannan ne aka fuskance shi aka saurare shi sai za ka ballanta namu ko gishirin miya ka rasa ka ce Allah albarka annabi Muhammadu a bani gishiri
al'amin
amintaccen Allah fasabibu kowannen su tawassala bil hadil amini kowanne annabi yayi kamun kafa da annabi Muhammadu mai shiryar da halitta al'amina amintaccen Allah fa qurribu sai aka kusanta su zuwa ga halara sai suka zama yan fadan Allah saboda wannan tawassulin da suka yi ashe kaga kai ma in kai tawassuli da annabi a yanzu sai ka zama daga cikin wato makusantan Allah tabaraka ta'ala
wal kamil annabi shine cikakke al mahmud annabi shine abun yabo a harshen kowa was solo annabi shine roƙo shine addu'a duk inda kaga maroƙa na roƙo idan su ne rufe annabi suke son su roƙa ba su gane ba suke roƙon wani kowane irin roƙo zuwa ga annabi ke koma sannan duk wanda kaga ya daga hannu yana addu'a ko ne yake cewa a bashi annabi yake so ya roƙa ya kasa sani sai daga huwal kamilu shine cikakke al mahmud abun yabo a harshen kowa wasu'ul annabi shine addu'a shine roƙo wal muna kuma shine gurin shine bukatar addu'a shine addu'ar abin da ake neman addu'ar ta zo da shi shi ma abun annabi ne wal munakir shine guri
wa anta al habib sai ya ce ya Rasulullah kai ne masoyin Allah al mustafa zaɓin Allah wal muqarrab kai ne na hannun daman Ubangiji wal muqarrabu kai ne na hannun daman Ubangiji abun kwatantawa ce wa qad shahida allah al azim sai ya ce Allahu azimu Ubangiji wato mai girma wa kar shahida hakika yayi shaida bi annahu li khairil khalqi wato cewa shi gafiyayyen halitta khuluqun azim hulkun akwai ɗabi'u akwai ɗabi'a azimun mai girma muhazzabu a bar tsarkakewa daga barin tawaya eh ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu kuskure a ciki ko ɗaya dukkan ɗabi'un annabi lafiyayyun ɗabi'u ba za ka taɓa cewa annabi ga shi kaza amma ko kaga yayi kaza baka ji daɗi ba duk ɗabi'ar da annabi yayi sai ka sai ta burge ka kuma ko musulmi ne kai ko ba musulmi ba to da ka ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya tsarkaka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi dukkan ɗabi'unsa
alayhi salatu allah yace to saboda haka salatin Allah ya tabbata ga annabi thumma salamuhu sannan gaisuwar Allah ma ta tabbata ga annabi salatan wannan salati biha da albarkacinka
yanqadu matlabu
ya ce wato maɗulabu abin nema lil abdi ga wannan bawa yanƙadu ya sunkuyo ƙasa ƙasa ba sai na nike ba duk abin da nake nema kawai ina zaune abin ya sunkuyo in tsinka ina zaune wannan baitin ana karantawa ga wanda bukatarsa ta taso adadin maɗulabu sai ka samu masu hisabi sai su gaya ma nawa ne madilabu sai karanto alaihi salatu la summa salamu hmm? salatan biha yanqadu lil abdi madilabu to komin girman bukata yanzu yanzu za ta yi sauki eh amma za a yi wurdin adadin madilabu Hmm, salatin Allah ya tabbata ga annabi gaisuwar Allah ya tabbata ga annabi wannan salatin da albarkacinta duk abin da wannan bawa yake nema ya sun kuyo ya zo inda nake ina zaune in kama abin ba sai na tashi ba.
alayhi salatu allah salatin Allah ya tabbata ga annabi fi kulli tarfatin a cikin kowane kiftawar ido kiftawar ido kala kala ne ba akwai kiftawar ido irin na dan adam ammi akwai kiftawar ido irin na dan adam hasi akwai dan kiftawar ido irin na dan adam hasil has akwai kibta ido irin na dan adam kudidi akwai kibta irin na dan adam fardi akwai kibta irin na dan adam gauzi akwai kibta irin na annabi akwai kibta irin na manzo akwai kibta irin na halala duk girman kusancin bawa kamun ya kirta ido ya wato ya ya ya ya ya kamun ya yi duba so daya to zamani ya yi duba ɗari uku da sittin to adadin wannan shi ne shi wace a yi wannan salatu ba wai kirta irin namu ba ana magana ne magana ce babba kazaka salamu wa kazaka salamun to haka nan kuma gaisuwar ita ma a yi ta haka yadda muka faɗi mislu miskin wato kamar misalin turaren almiski awat yabu ko kuma ma ya fi kamshi ya fi turaren almiski kamshi wannan idan bakin jini ya maka yawa to ka lazumci karanta wannan wannan baiti eh eh ka san akwai wanda yana son farin jini ko amma farin jini a na gaske ai a wurin Allah ake neman in ne neman farin jini ya neman farin jini wurin Allah to amma kuma in mutum yana neman farin jinin ma dai irin wannan dai to to to ya rike wannan baiti ya dinga karanta shi ya dinga karanta shi zai samu zai samu farin jini alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah thumma salamuhu sannan gaisuwar Allah ma ta tabbata ga manzon Allah salatan wannan salati tajlibu lana kullal maqamati salata wannan salati tajlibu ta janyo mana
kullal maqamati dukkan makamai kowane iri na zahiri da na baɗi
alayhi salatu wato wannan ga ma'abota halwa ga ma'abota ishtihadi cikin Allah to shi ma ana yin wurdin wato a wannan ɗin wannan wannan wannan harafin salatan da na kullal maƙama da tajlibu to tajlibu ɗin za ta bige eh sai ka je ka samu malaman hisabi ya yi gaya ma adadin tajlibu eh sai kai wurdi to amma ba a yi hankali garin neman makamai ake rasa makami eh abinda ake nema ya riga ya samu saboda wanda ya kama shehu hannu biyu to ya samu kowane irin makami hatta makaman duniya da kake gani ake rikice rikice a san su rashin gane shehu inda aka yi da rikici ana ta neman makami da wurin shehu ka tare wallahi sun sun gama rikici makamin naka ne wallahi kuwa duk inda ga ana ta hayaniya ana ta rikice rikice ana ta faɗa ce faɗa ana so a raba wani makami kar ma ka je wurin aitai aitai a kashe mutane a ta rikice rikice ko ma wurin shehu ka tare ana gama za a ce ai na tafi ai kai kai aka kaddamar ko wanda bai yadda ba kuma a kawar da shi haka ba yi
alayhi salatu llahi to dai salatin Allah ya tabbata ga ma'aikin Allah thumma salamuhu sannan gaisuwar Allah ta tabbata bisa Muhammadu Rasulullahi salatan wannan salati aljadbu aljadbu hari
yaktubu ya zama yabanya lana wato gare mu shehu ya ce duk inda fari yake to shi kenan albarkar wannan salati ya zama yabanya saboda ka duk sanda aka rasa ruwa ana ta sala- sal- sal- salatu na istisqai ana ta abubuwa ɗauko wannan baitin ka buga a gari shi kenan sai dai ga sarkin gari ya sa a nemo ka kuma ta kawo ruwa in dai ka riƙe wannan salatin kai yayin da aka rasa ruwa to za a samu za a samu ruwan sama. Salatan lana bil Mustafa al-Jadbi yaktibu yaktibu to yaktibu din za a buge. Malaman hisabi sai su buge maka ga yaktibu nawa ne to sai kai wurdin alaihi salatu la summa salamu salatan lana bil Mustafa al-Jadbi yaktibu. Wannan salati da albarkarta bari ya zama yabanya gare mu.
alayhi salatu llahi Salatun Allah ya tabbata bisa annabi, thumma salamuhu sannan gaisuwar Allah ma ta tabbata bisa annabi.
ma'al ali Wannan salati a haɗa da iyalan gidan annabi, wal ashabi a haɗa da sahabban annabi, shaharan matuƙar zamani tuqarribu ka kusanta mu zuwa ga Allah wannan salati. Hmm.
عليه صلاة الله ثم سلامه تذكرت من وللورى كلهم قوتهم أجار تذكرت من للورى كلهم قوت من جمع يا فوهتا جل الذات بل هو عينها من جعل لذاك سارا والفرس موضع عليه من جعل وسارا يعشق العذب دون موسعين ولا قادر إلا من جعل تنافت دل دون قوس فإنه من جعل فسر سار للسر بالسر وعده وفيا لك من مرعى هناك ومسمعي عدو عديد وبعيلان ومن ذا وعين تعليمه يا الله عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه فتدرك من أنوار عليه مع الأهل الكرام وأصحابه صلاة من الرحمن ورحمة حرف التاء
harfin tayi تذكرت
sai ce na tuna ko an tunatar mini من هو قوت ya ce na tuna da man wannan da huwa shi kutu shi ne abinci للوراء dukkan talakai wato dukkan halitta Allah baki ɗaya shi ne abincinsu sai ce to ina zaune na tuna da shi ba don na manta da shi ba kuma tazakkartu na tuna da manhuwa wannan da shi ne kutu abincin rayuka lilwara ga talikai
كلهم baki ɗayansu ban rage kowa ba har mala'iku shi ne abincinsu har annabawa shi ne abincinsu har aljanu rawahanai da dukkan halittar Allah tabaraka ta'ala shi ne abincinsu وهم
yace su halittar Allah baki ɗaya حجر duwatsu ne baki ɗaya kowaye da kowa والمصطفى amma al-mustafa annabi Muhammadu القرم sadauki ياقوت shi diamond ne wannan kowa dutse ne amma annabi diamond ne in ji shi wannan shi ne muka karanta a cikin jawhara wal yaqutatul mutahaqqiqati wal yaqutatul mutahaqqiqati din nan nafsul kulliya kenan a wurin sufa ne in ka ce me yasa aka ce annabi yaqutu sai zai ce a ai saboda annabi ka san wato halitta kamar duwatsu ne amma annabi shine da- diamond to eh wannan yayi fassarar ta yi to amma kuma a ma'ana kuma menene yaqutu me yasa ake kiran annabi yaqutu dalili annabi sallallahu alaihi wasallam shine nafsul kulliya saboda haduwarsa wato hasakenta ya haɗu da duhu sai shi kiran sa yaqutu ita ba fara bace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana dauke da dukkuna ma'abuta haske yana dauke da dukkunan ma'abuta duhu sai sa ya zama yaqutu kala kala ya gauraya a cikin shi. kowa daga wurin zai je karban madadi to saboda haka wannan yaqutun a ibarar su bai ana kiranta lauhul mahfuz suna kiranta nurun ilahiyyun haqiyyun mutajallin fi mashhadin khalqiyyun wato wannan haske ne na Allah tabaraka wa ta'ala na haƙiƙa da i bayyana a mashhadi na halitta kuma to shikenan sai aka kattaba a cikin za aka kattaba a turaren mawjudatu baki daya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wato hasken zatin Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma in ba sani ba hasken zatin Allah haƙiƙar zatin Allah ne saboda in isani ko tauhidi bai haɗuwa da zatin Allah tabaraka ta'ala to saboda ka shi yasa shi haqqu ne mutlaki kuma khalqu ne mutlaki sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah tabaraka taala ishara wani ce bal huwa qur'anun majid amma fi lawhin mahfuz shi ne su ba su wata waka suna ta nafsu hawaddi zati ilmul alami hiya lawhun al mahfuz ibn al adami سر الوجود جميعها منقوشة في قابليتها بغير تكاتب فإذا ذكرت إلهها وتفته من ظلمة الجين القيوم القاتل ظهرت لها الأشياء فيها عندها وبدت لها مستخفيات العالم والياقوت إن لك cikin sunan annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi yana da sunaye masu yawa a cikin wannan martabar tashi ana kiran shi yaqutul hamra ana kiran shi alwurqa'u shine shi yawar ta usajil fi alwurqa sai ka karatu ne ta ai kursi ake ai su ba sun gama abin da za su sun kauce su ji gaba sun bakka wurin kursiya to alwurqa'u haqiqa muhammadiyya ce albarku ma da kaji an ce abarku bada haqiqa muhammadiyya ce ita ma az-zumradatu haqiqa muhammadiyya ce ita ma اللوح المحفوظ حقيقة محمدية النص الكلية إتما حقيقة محمدية هكذا وانا ولياقو تتكين إتما حقيقة محمدية سورة أينهم أصل أنت درة إتكي درة البيضاء إتكي أينهم درة البيضاء إنن تأصلي تو أصل أنت فرات lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya nufi ya kasantar da halitta baki daya sai ya juya sai canza halittar ta sai ta koma ya kutatin hamra'a ba abin da ya kusa da ita a tarda da girma sai Allah tabaraka taala sai ya halicci ainihin ya kutu wato sai ya halicci jawhara mai girma a tsakiyar wannan ya kutu ita ke kira jawharatul kamali saboda ainihin wato dunkulan abin yanda yake ainihin dunkulan ita wannan ya kutu da dawa wato da ita ainihin zinariyar da ke tare da ita kaman kwai ne farin shi ne ya kotu din ainihin wancan fatsi-fatsi din nan da ake gani can yalo din nan kenan ko to shi wannan shi ne kaman zinarin to daga nan Allah da baraka ta shayar da wannan zinari ya shayar da ita daga hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta tsaga wannan ya kotu sai ta dinga shayar da wannan zinarin madadi tana shayar da shi madadi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai da ta ba shi madadi har so bakwai to daga nan sai zinarin sai narke da izinin Allah tabaraka ta'ala sai ya zama ruwa baki daya sai Allah tabaraka ta'ala ce waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy to wannan shine farkon halittar alƙalami daga nan aka halitti hijabai saba'in aka halitti mala'ikun hijaban sannan aka halitti lauhul mahfuz to daga nan sai aka halitta ɗabi'atul kulliya sai aka halitta ashakalul kulli sai aka halitta alhayulal kulli sai aka halitta qadamul sidiqin sai aka halitta qadamul jabbar to daga nan sai aka halitta al'arshi al'arshi shine mazarul azmat wa makanatut tajalli wa khususiyatuz zat a wurin sufai in an ce al'arshi wanda ba kuma yana gani ai wani gado ne wata kila mahaddakin fada in ka matsa mai ma da kullu a gefe in ka ce kuma waje kwanta ta uzubillah uzub bayan kuma ya gama lissafi ka ji jasanci ba ka lissafa gado da shimfiɗa da komai da komai eh kuma ga hulu kuma an ce zai kwanta ka ce a uzubillah bayan kai ka fara faro ta to zai raka al'arshi mazharul azamatu makan tajalli wa khususiyatu zati shine al'arshi to kursi ko fa kursi wani zai tsauka ta kujera ce da kawabuwa irin wannan dai da muke zama كرسي مظهر الاقتدار الإلهي ومحل نفوذ الأمر والنهي ومحل الإيجاد والإيجاد ومنشأ التفسير والإبهام ومحل فصل القضاء شيني كرسي sai da aka halitta kursi sannan aka fara yin halitta dukkan halitta hatta abincin yan aljanna da abincin yan wuta abincin yan aljanna yana zuwa daga kadam kadam turke abincin yan wuta yana zuwa daga kadamul jabbar kuma duka a karkashin kursi ko da aka halitta kursi ne aka fara samun lokaci kamin a halitta kursi duk abin da Allah ya babu lokaci sai dai hali kawai ko da aka duk abin da aka samun kursi bai da lissafi sai da Allah ya halitta kursi sannan aka fara maganar lokaci shi yasa ake kiran shi man sha'u tafsil wal ibhani wa mahallu fasl al qada'i to daga nan sai Allah ya halitta wani kafetaccen mala'ika ana ce da shi ar-ruhu sannan Allah ya halitta rayuka sannan ya halitta waɗansu ƙasaitattun mala'iku ana ce da su al'alina sannan Allah ya halitta ƙasaitattun mala'iku ana kiransu mutawwiquna bin nur sannan Allah ya halitta khayali wanda shine hayula na dukkan halitta Allah baki daya sannan Allah ya halitta sura annabi Muhammadu kaso na biyu daga nan Allah ya halitta aljanna takwas ya halitta wuta bakwai sannan ya halitta tekuna uku ba wanda ya san abin da ke cikin su sai Allah daga nan Allah ya halitta wasu tekunan guda uku tekun farko tekun haske teku na biyu tekun duhu teku na uku tekun kankara tsaba sannan Allah tabaraka ta'ala ya halitta as-saqafil marfu' sannan Allah tabaraka ta'ala ya halitta taurari sannan ya halitta ƙasa ya halitta abin da zai raya ƙasar sannan Allah tabaraka ta'ala ya halitta altalu min marikin min nar sannan Allah tabaraka ta'ala ya halitta tsire sannan Allah ya halitta dabbobi sannan Allah ya halitta tsuntsaye sannan ya halitta tekuna bayan nan sai ya halitta annabi Adamu ranar juma'a bayan sallar la'asar daidai lokacin da muke zikirin juma'a din nan muna godiya ga Allah tabaraka ta'ala da ya sa baban mu Adamu rai bayan la'asar ranar juma'a kuma ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ranar za a yi tashin alkiyama daidai lokacin zikirin juma'a da nake na ɗari da daidai wannan lokacin za a yi tashin alkiyama to da ka kakkai mamaki ma a daidai wannan lokacin ne masu zagi suna can suna zagi suna rafkana masu zikiri na cikin zikiri alkiyama za ta tashi kuma kowa Allah ya faɗi abin da yake kai a kan shi zai tashi ranar alkiyama saboda ka mai hankali to wannan shine ainihin wato tazakkartu man walil wara kullihim qutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wadan shi yasa shi a jawara shi tijani ce wal yaqutatul mutahaqqiqati ay al muttasu bi jami'i istifat wal asma'il ilahiyyati allati tawaqqa'a alaiha wujudul kawni annan shi ne abin subanta da dukkan sufofi da sunaye ilahiyai waɗanda baki ɗin samuwar kaunu suke tawakkufi a kansa sannan an kamanta annabi da yaƙutu ne ba ba wai kakka ɗauka annabi ya zama yaƙutu a saboda me saboda yaƙutu shine gayar abin da ake nema a cikin duwatsu duk a cikin duwatsu da ake nema na daraja babu dutsen da ya kai diamond saboda ka in an samu diamond to an samu gayar abin neman mutane a cikin sahai da sharafi da ulumi sai da kamar Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi dardar halitta shine mafi tsarkin halitta shine mafi daukakar halitta shine mafi tsadar halitta saboda ka an kira shi ya kutu fahum hajaru wal mustabar qalbi ya kutu wannan tashbihi baligi wato an yi shi ne domin a kusantarwa hankali abin da zai iya kamawa amma ba ka ba annabi ya ce ya kutu abin da ya zazo da shi ya kutu a cikin jinsin duwatsu ya kowane dutse daraja da tsada da da ɗaukaka to shi yasa sai ya zama dukkan halitta kamar duwatsu ne shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ya kutu shi ne mawaki yake faɗi cewa Muhammadu basharu wa laysa kal bashar bal huwa kal yaqutu bainal hajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne amma ba kamar sauran mutane ba sai bari dai annabi diamond ne a tsakanin sauran duwatsu Ibrahim ya ce Muhammadu Abdullahi gairu mushabbahin bihi basharun marra mazalika fatihi Annabi Muhammadu da kace shi bawa ne na Allah babu wani mutum da ya kama da Annabi ko wanda kaga ya koma jeri yana ta kokari wai shi yana so ya zama kamar Annabi Muhammadu sai ne da shi wawa dolo sakare shashasha su su su soko idahumi wawa duk wanda ya yana so ya kama da annabi Muhammadu ga yamar haka to shine suka ce fama bulagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim gayar ilimin mutane a ce annabi Muhammadu mutum ne amma shine shugaban halitta Allah tabaraka ta'ala baki da to wannan shine isharar da Maulana Mushi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayi anan domin a fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana da darajoji da sunaye tun kafin Allah tabaraka ta'ala ya halicci wannan halitta baki da ana ce da shi hankali na farko ana ce da shi wato yaqutatun hamra ana ce da shi ad-durratul bayda ana kiran shi haqiqatul muhammadiyya ana kiran shi al-qalamul a'la ana kiran shi al-barzakul kubra ana kiran shi ummul kitabi ana kiran shi kanzul kunuzi ana kiran shi martabatul wahdati ana kiran shi al-ismul azami ana kiran shi ummul faidi ana kiran shi alamul tabaruti ana kiran shi kanzus sifati ana kiran shi al-khalqul awwali az-zillul awwali al-aqlul awwali al-mabda'ul awwali az-zuhurul awwali alamu mutlaq mawjudul ijmali al-wahdatu sirfati hadiyatul jam'i ad-durratul bayda haqiqatul haqa'iqi barzakul barazil alamir rumuz alamul wahda alamu sifat to wannan baki daya duk an yi wannan sunan annabi ya cika da waɗannan sunan tun ba a yi halitta ba sallallahu alaihi wasallama to inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sako mana a haka da ba wanda zai iya gane shi to da ya zama abin ya yi wahala sai shi ibrahim ke cewa ahlan bishari qad atajil muhassas muhammad abdullahi sirrul mumahassas لقد جال قبل الكون بالغيب وعده بإذن وتشريف وسر مخصص تفكر في الألفاظ فالكون كله مزايا ألفاظ بهذا المخصص تدور في الأدوار إذ كان وعده تذكر عن أين البصير المغيب waɗannan abubuwa da shiwa ya faɗi ta fakkara fil albasi annabi ya koyi a cikin hijabai daban-daban to shi ne wannan da muka zaro sunayen nan nashi hijabai ne ba a iya gane shi to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga haka sai ya dauki waɗansu alkabbu na darjoji waɗanda yake sai lullube baɗinin da ke ciki alkabba farko ana ce da ita martabatul arwahi at-ta'ayyun al-awwali alim al-amri an-nuhus al-mujarrada alim al-badini haqiqatul insani qad qausaini ma'dun al-arwahi kanz al-arwahi majmu' al-arwahi عالم المعاني عالم المل... عالم الملكوت عالم العقول معادن الارواح مقام الارواح رتبة الارواح daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kala lullube kansa da wadansu irin alkyabbin dan mu gane shi mu amfana alkyabbar farko martabatul misali at-ta'ayyun ar-rabi al-kawn al-thani mansha'u an-nur rutbatul khayal al-munfasili al-murakkabat at-tabi'i malik al-jinan باطن الملك حضرة الأسماء العقل الكلي النفس الكلي الطبيعة الكلية الشكل الكلي الهيول الكلي الجسم الكلي to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai sakko mana kuma wato yanda yake ya fi kowanne sauki inda kowa da kowa zai gane sai dai wanda ya zama tababbe shine farko martabatul hissi alamul hissi alamul asani al murakkabat al kathira عالم عالم الشهادة عالم الملك عالم الخلق التعين مرتبة الإنسان المرتبة الجامعة للأسماء والصفات وشيك نم من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيزم محمد رسول الله wannan shine ainihin wato tazakkartu man huwa min wara kullihim qutu wa hum hajarun wal mustafa al qarmu yaqutu sai ce na tuna da wanda yake shi ne abincin rayukan halitta dukkan halitta Allah duwatsu ne amma annabi Muhammadu Simon ne to da annabi ya ji kowa darja ya ji kowa ɗaukaka kowa kuma annabi ke nema sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne ma'anan wannan baitin a takaice na ganin lokaci ya yi za mu
alhamdulillah shi mai tambaya kan maganan jazaba da suluki to ina ganin kaman bai cika halartar karatu ba ne yasa saboda wannan wasikan ai an fassara shi a nan dalla-dalla kuma kowa ya ji ya fahimta kuma kowa ya san mene jazaba kowa ya san kuma mene suluki kuma kowa ya fahimci abin da Sheikh Ibrahim yake nufi da wato wannan al'amari kuma an fassara wannan wasiƙa tun daga farko har zuwa ƙarshen ta a nan saboda haka ya kamata ya nemi kasafin na wajen balarabe zai samu kafin a fassara wato kutuban nan na Murtaniya na Shehu Ibrahim an fassara wannan wasiƙa anan ko ba haka ba alhamdulillah Allah ya saka mu da malam shehu alkhairi wato abin da na so in faɗa cikin wannan harufa guda biyu ka riga ka faɗe su to kun da ji a wannan baitin nan da alaihi salatu lahi zuma salamuhu salatan biha yamqadu lil abdi matlabu to wannan baitin dama idan al'amura suka